المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدرهم قدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة باقية لا زالت إلى الأولى راجعة وخافت أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوبنا مكتوم حاتم محمد شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأبواسي قلوب لا قضاء فريد الدهري على الإطلاق حاتم الحاتمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقايدي وفاري وملازي وعدي بلا الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستور والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من حلفت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المحضر والتعد بنظرة تأتي لنا بسفري اللهم يا لديف أسألك كل دفع فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء من زمان دريد ستين دبيو wanda tambayar da aka yi shi akan halifa mana wai tsala rabbuka lil mala'ikati ni ja'ilun fil ardi halifatan jiya mun tattauna shi halifa na Allah isa matuƙa ne ake ba mutum kujerar halifanci domin Allah yana da halifa daban-daban Allah yana da halifa daban-daban halifan Allah halifan manzala wanda ake kiransu hilfatan wanda suka kai lamarin Allah yana sauka a kan lamarinsu in aka kira ka da halifa to in aka kira ka da halifa bi ma'ana Allah ya kira ka da halifansa Allah ya kira ka da halifan manzala akwai waɗansu abubuwa da suke zagaye da abubuwan shine mamlakatur rahmani mamlaka na rabbu na ubangiji gaba ki ɗaya Allah yana baka ne Allah yana ba mutum a hannunka za ka yi tasarrufi filikoni zahiran wa badinan amma duka bi izinin lahi ne babu abin da ba da izinin Allah ke yi ba abin da izinin Allah to wannan akwai matakai na halitta babu halifa a cikin mala'iku babu halifa a cikin rauhadai babu halifa a cikin aljanu a halifa a wajen mutum ɗaya ne shi ne walakadakar rana bani adama dan adam ne aka ba shi wannan shi ne yake da wannan siffan in aka ce dan adam ya nuna ba dan adam ba annabi adam shi aka fara ba halifa zahiri saboda ka 'ya'yan annabi adam suna tafiya aka wani kujerar na halifancin idan allah ya tashi abu har dabbobin da ke daji hara tsirrai da ake musu shine Allah ya ce kun sani ina ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum ana ta ana azirta ku ne ana muku ruwan sama an ɗauke muku bala'i saboda raunanan cikinku raunanan a zahiri za ka ga mutum ba shi da komai mushassan mugubarra ba wani mai abu ba amma za ka ga dukkan mamlaka na ubangiji kuma allah ba a hannunsa mamlaka na ubangiji allah bayar hannunsa gashi a zahiri baya da ƙarfi a baɗini yana da ƙarfi cike yake da kayan sirri na ubangiji saboda tsoron allah huwa silahul aqawa a taqawa huwa silahul aqawa tsoron allah shine mafi takobi mafi ƙarfi mafi girma mafi nasara da shi Allah ke ba wayannan bayan Allah idan Allah ya baka ba zuzurutun aikinka ba ne ina ce wani ai mala'ika ya fi ka ƙarfi rauhani ya fi ka ƙarfi abubuwa sun fi ka ƙarfi gaba ɗaya amma za ka ga ɗan adam an tara masa abin da shi ke sarrafa su gaba ki ɗaya har mala'iku har mala'ikun ubangiji to shi yasa kowane kowane kujera aka je akwai kujeran da Allah yake magana da dan adam mala'iku suna bere shi magana da dan adam amma mala'iku suna bere shi cikin dukkan lamari bismillah magana da dan adam bismillah yeah. mala'iku suna bere shi to mala'ikun da suke bere shi shine in aka ce inni ja'ilun fil ardi halifa Allah ya sanya halifancin Allah a hannun mutum mutum ya ciyar da kai ya shayar da kai ya dora ka a kan mulki ya sauke ka amma duk da hanya da izinin ubangiji ake magana to sai aka ci tushkin a ƙasa akwai mutum da yake riƙe ƙasa shi kadai akwai mutum a ƙasan kuma yake shi kuma aikinsa yana riƙe daga sama ɗaya har sama ta bakwai shi ke sarrafa su shi kuma daga ƙasan ɗaya ƙasan bakwai akwai mutum da yake ƙasa shi kuma shi ke sarrafa alimul amri alimul amri shine daga saman bakwai zuwa kursiyu shi kuma akwai mutum ɗaya wani shi daga cikin mutane ƙasa mutum ne wanda yake sarrafa daga alimul amri zuwa alimul ruka alimul ruka shine al'arashi shi kuma daga nan akwai wanda daga nan shi kuma daga alimun raka zuwa ɗab'ul ahadari ɗab'ul ahadari har yanzu illa masha Allah kuma duk a cikin mutane duk a cikin mutane ina jalnaka halifatan fil ardi to wannan shine abin da ake nufi da ƙarfafa da yadda Allah ke zartar da al'umma yadda Allah ke tafiye da lamarinsu. Ubangijin maɗaukakin sarki ya shirya wannan saboda tsarinsa ne domin babu a cikin halitta na Allah wanda ya annabi babu halitta na Allah wanda ya kai ɗanana babu halitta na Allah wanda ya kai annabi Muhammadu halitta gaba daya. halitta na annabin Muhammadu shine sama da kowa kowane irin halitta yana bin bayan annabi Muhammadu halittan Allah daban yake in Allah ya yi halittansa ya yi halittan amma ga da ke ɗabakan an ɗabakin yawa ومما يؤيد كلام سيدنا علي abin da ke karfafa maganin sai na Ali radiyallahu anhu qawlu babul kibari a cikin manya sufaye sun fada waye daga cikin manyan sufayen wanda ya fada shine wanda ya magana shine Abdul Aziz da bagi yace innani ara samawati sabi wal ardi nasafi والعرش داخلا في وسط ذاتي gani na ganin saman bakwai da ƙasan bakwai da al'arshin ubangiji duk sun shiga fi wasti zati a cikin tsakiyar zatin zatin jikina mana kaga ilminsa ya bayar da ƙasa alimul mulku wal malakutu wal jabarutu wal kursiyu gaba daya ya nan ne shi ɗaya ne kuma daga cikin mutane ya ce wa kaza ma foƙ al'arshi abin da ke sama al'arshi min saba'in hijaban hijabi dubu saba'in hijabi saba'in wa fi kulle hijabin kowane hijabi saba'in sabo alfi hijabin akwai hijabi dubu saba'in a kansa wa bai na kula hijabin na hijabin tsakanin wannan hijabin na wannan hijabin sabo'un alfu an tafiyan shekara dubu ne wa kullu zalika dukkan wannan ma'amurun bil mala'ikatul kirami an kewaye su da mala'iku masu girma wa kaza ma fawqal hujbi السبعين حكنا ابن كي سمن حجابي من سبعين من عالم رقا اكو عالم رقا عالم رقا اكو عالم اكي وكي دوق الاحمري ينا سمد على رشي اكو عالم رقا ينا سمد دوق الاحضر فكل هؤلاء دكان وينا محلوقات دكان سهلتوني لا يبقى في فكرهم شأن فضلا عن جوارحهم babu abin da suka sani abin da Allah ya sanar da su a cikin wannan ilimin babu wanda ya samu wani mai wannan ilimin ko kuma babu wanda ke da wannan ilimin sai wanda ke sa ƙudubul jami'i fardi jami'i kuma ta yana yake samu illa bizini sahibu lokaci sahibu lokaci shi ke ta hanyarsa ake samu wannan mulku malakutu sai ka ce mulku malakutu jabarutu hahutu in ka koma ta wajen ɗaiɗantuwan martaba ne daban in ka koma ta wajen kana nufin za ta fi akan shi akan hadaran sai na rasulai shi kuma daban domin in kana lissafin da ka ga wani lokacin ya zo yana cikin lissafin ya maka ya rabu biyu in aka kira misali in annan lissafin halittar samai aka ce maka sara shine karkashin ƙasa ta bakwai shine alimu sara sai alimul mulki sai malakutu sai jabarutu to in aka jabarutu sai ya ce sai alimul amri sai daga alamin amri shi kuma abin da zai jefa ka daga alamin amri sai a koma abin nan alamin amri sai mai da kai al'arshin ubangiji daga al'arshin shi kuma zai mai da kai hadar ɗaukul a hadari daga ɗaukwala hadari shi kuma zai mai da kai alimin riƙa shi alimin riƙa an ce ba gurin da mala'iku suka fi yawa kaman a gurin ya fi mala'iku da suke ɗaukwala hadari ya fi mala'iku da suke al'arshin ubangiji ya fi mala'iku da suke kursi ya fi kowanne in aka je runduna ɗaya kawai sun ninka mala'ikun da samai da kasai gaba kidaya haka suke shine wala ya alamu junu da rabbika illa huwa wannan duk gaba kidaya yana ba da martaba ɗaya ne a ciki in ka koma ka ce a za ka kira shi da martaba sai ka kira shi da mulku shine nasutu malakutu shi kuma gurin da ba ka safa duk gurin da yake mulku ne za a iya rike jikinka haka ya riku duk abin da ake kira shi ne kamar taba wannan taba wannan duk abin da ya taba shi a duniya a alim mulku yake alim malakutu kuwa haske shi baya kamuwa amma halitta ne baya kamuwa shine mazaunin mala'iku duk wannan ba sa kamuwa ana jin su ana ganin su amma ba sa kamuwa to daga nan an tafi kenan duk sauran ba wani abin da ke alimul amri alimul ɗaukula hadari al'arshi duk gaba ki ɗaya ba su kamu mala'iku ne ba sa iya zama su a ƙasa a nan suke ma'amala sai da su zo wajen mu ko wanda aka haɗa su da mu shi ne wazi martabatin wannan martaba ce a ɗala haƙu ubangiji ya ba da ita lahu wa shi ƙudubi le kauni saboda kasancewarsa halifatan alai ya zama halifa Allah wannan akraman lahu bil halifatu yana daga cikin abin da Allah girman mahalifa wahu ƙudubul aqdabi shine ƙudubul aqdabi ma wasfil mutaqaddimi da sifat da ya gabata akwai umurun alamari hasaulawun biya wanda Allah keɓance shi da ita an a kayadir lauliyai a cikin manyan wali to Allah ya ba shi wani wani ruwa sa'ul afradi su ne manya-manya daga cikin afradu afradu ana ce masa fardu shine faridu asarin yana gausu samadani ƙudubla ƙarayi da ana kiransu da haka ana kiransa fardu ana kiransa da autadu ana kiransu amma maratibin yana canzawa har mutum yana wuce kujeran bai san ya wuce ko kuma ya wuce amma na kiran shi da suna ana kira da haka to wa ma ja bi sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah amsa wa shautu jani wa alam shudi ya amsa wa alam shudi manzo Allah ya amsa ya amsa wa shautu jani shine sayyidina wa shaykhana hina salahu lokacin da shautu jani ya tambaye shi an mafatul kunuzi menene mafatul kunuzi wa qudubul qadabi da qudubul qadabi ayyuhuma ala martabatin lillah a cikin su wanne ne fi daraja wajen Allah shot ya ne tambayar manzo Allah fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya amsa huwa ala minhum shi shot ya ne huwa ala minhum ya fi su matsayi fi makamatin a yawan makamai wa maratibun da martabobi a warasawallahu tajalla alkamil Allah ya bashi gado nuwirasa kamin lumhidi wanda ya cika da tajalli ya ci kulla da tajalli kowace wa rasulullah wa ism lazim domin shi a aka ba shi ism lazim bi jami'i hadati duk cikin wadiyan Allah duk cikin wadiyan Allah kowane bangare na asma'ullah inna ismul zat ismul ismul azim ba wanda aka warware mara gaba ɗayansa illa sai dilojudi illa shautu jani kowane an bashi kuma ismul alazim ɗin daban-daban daban-daban daban ne amma sunaye wanda suka yi aka masu ishtimali ne ihada shautu jani shi aka warware masa an warware masa don a cikin malamai masu tasarrufi ban san an samu wani malamin da ya kashe wata jalib ban sani ba a samu wani malamin a duniya wanda yake da kama shautu yani ba samu kuma shi yasa da ka ga halifansa shehu ibrahim a sararan da yake da su a duniya kamar babu masu irinsa a sararai kawai wannan wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne duk sauran an ba su waɗansu sunayen amma ba kamar na shoti da ne ba shi an warware masa kulle ismin asma'il ismail al-azim al-azam wa rasula almadada min annabi Allah ya bashi madadi bila wasilatin ba wasila wa rasulahu almadada Allah ya gada da shi madadi jami ala uliya dukkan waliyan duniya soja ne na musu madadi ya kuna alaidi kuma hannunsa ne wannan soja ne ya faɗa yanda abin yake bayuwa Allah maɗaukakin sarki da ɗauki kujeran jabarutiya jabarutiya ɗin a nan ne kujeran wilaya kujeran jabarutiya wanda take nan ne kujeran wilaya daga wannan kujeran wilaya ne Allah ya sa masa amdadu duk wani wali yana ƙarƙashin shautu jani. a duniya gaba ɗaya shi ne min adam illan na fi suri ana mumiduhum daga annabi adam zuwa busa ƙawon tashin kiyama ni ne mai musu madadi a gaiba shautu ya ni shi shayin kowane shayi a gaiba a zahiri kowa ya zo a kujerarsa ne kowa ya zo a kujerarsa kuma ya tafi akan komai yadda abin yake kama a gaiba annabi Muhammad shine annabin kowane annabi babu wani annabi annabi Muhammad shi kadai na annabi shi kadai na annabi amma annabi Musa annabi Haruna annabi Yunus annabi Idris annabi Shu'aibu annabi Yaqub annabi duk sun zo ne a rigansa na madadi ya nubu anhu ta haka wayannan suke don ɗaiɗai Allah ke tafiye da lamarin shi yasa kaga annabi Muhammadu in aka ce maka shi ne annabi shi kadai ya yi daidai amma wanda bai gane zai ce to ayan turo annabi yaqubu an turo kaza gaskiya ne duk da ismul ma'ana ne na'ibanci na'ibanci ne to kujerar shotiya na wulaya ismul mana ne na'ibanci shawab alƙadiri hamdu rufa'i gazali ga sunan ga sunan ga sunan duk ba waliye ba ne duk waliye ne duk kujera ne amma mumiduhum mai musu madadi a gaiba shoti jani radiyallahu ta'ala no shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nabiyan arifun bi nubuwati wa adam bainal ma'i wa tin sufa suka ce fasaransa kuntu nabiyan ni annabi ne arifun bi nubuwati na sanadin ni annabi ne wa adam bainal ma'i wa din tun lokacin ba a ciro ƙasan da za a gina annabi adam wanda ya gina shi a kwaba shi da ruwa kaga in haka ne abin ya tabbata annabi muhammadu shi ne gaba haka ne kuma a riwayar irbadu bin sariya na ci kuntu nabiya arifin bin buwati wa adamu lamujandilun fiɗi ne abin da zai bara kenan sai shauci jani ce kuntu waliyan arifin wilayati ni wali ne arifin bi wilayati na sane da ni a wali ne wa adamu lamujan dilin fiɗi ne tun a lokacin annabi adamu yana tsakanin yumbu da ruwa ba kwaba shi ba to kaga idrakin abin da ka idraki sai ka duba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da da wulaya da hadartul lahutiya da jabarutiya ya da ganwa ne haka su saboda haka haka harshen kalman da suke shi dalilin suke cewa la adam babu adam wala lama'u babu ruwan wala turabu babu ƙasan wala aljannatu babu aljanna wala samawati sab'i babu samban bakwai wala ardi na sab'i babu ƙasan bakwai wala wala wala wala babu wani abu babu wani abu babu wani abu babu wani abu a lokacin annabi annabi ne shauce ne a wani takar kujerarsa wani ne yana sanin da abin da ke gudana to in kana bin ilimi za ka gane ga chapter da aka rufe ga chapter da ake kai in ka zo gagun da kake tafiya gagun da ka tsira ka kai allah ka taimake mu a warso madad jamil auliyai shauce ne Allah ya gada masa madadin dukkan annaba ya kuna Allah ya dai da nansa ne wa tarikul jamadat a motsa abubuwan da ke daskararre wa tariku kulla hayyin hayyin hayyin a motsa kowane mai rai ya zamo mai rai wai maratu ala kulli shay'in ya zamo shugaba akan kowane abu wa tazima ala kulli shay'in ya zama ko girmamawa la kulli shay'in akan kowane abu wa bil ma'ani in aka dauke shi kuma da ma'ana at-tabi'atu lil kalamil mutaqaddima wanda yake bibiye da kalamul mutaqaddima hadha miftahu allazi awrasahu min nabi wannan shine mabudin da annabi Muhammad ya gadar da manzala wa huwa halifatu manzala ya zama halifan shautiya ne zama halifan manzala yi zalika a cikin wannan in ta jawabin sayidu lautudi wannan shine jawabin sayidina rasulullahi sayidina kudowatina da ga shugabanmu kudowanmu shautiya ne waƙala arzilawanu sai shautiya ne fada bayan al'ausaf da ƙudubi menene sifan ƙudubi yara aliman ka jahilun shi ƙudubi yana ganin malami kamar jahili malami yana ganin kamar jahili ne ablaha faɗinan kuma wawa bai san komai yau kun faɗinan gashi malamin malami ne akizun yana riko tarikan yana barin da abin zahidan ragiban salan asiran muhainan saban saboda shi wai shaman tijani shau gibrima radiyallahu ta'ala ya akwai wani malami almajir shi ma sani za nasiru kabarani ya tambaye shi ya tambaye shau gibril wace shi kan yana son ya tambaye shau gibril wai wani irin ilimi ne Allah ya ba wa shawatu jane zangon bare-bare sai ce shin shehu ibrahim ya ilimin shawatu jane ya kai na shehu ibrahim ne ko na shehu ibrahim ya wuce na shehu jane sai shehu shek ibrahim ce misali kake son gaya maka sai ce sai ce ilimin shoman tijjani da ilimin show ibrahim ya ce kama akwai ne da babu ya ce karamin misali zan gaya maka ban sani ba duk ilimin da Allah ya ba annaba Allah ya ba wa shubirai amma in an ƙara masa ban sani ba in an ƙara masa ban sani ba amma duk ilimin da Allah ya ba wa annaba an tara wa shubirai sai ce amma in an ƙara masa ban sani ba shi malami ne yake tambayan shehu gibrima sai maganin ta ƙarfi a duniya an yi maganganu ana ta maganganu aka yi shi kuma shehu tijani da ya tashi sai faɗi wani abu shi kuma ya ce latara ƙudurin ka hadal ƙudurci ma da zamani sabu ƙaumu khiyarun hum mulukun fil anami ilmuhum irfanuhum kal anbiya duna lamalai shehu gibrima shi ga abin da ya fada shi matijan da tashi fada sai ce to sabu almajirin shehu tijani almajirin shehu ibrahim ƙaumu hiyarun mutane ne zababu hun mulukun fil'anani su ne sarakuna a bayan ƙasa ilmuhum iliminsu irfanuhum sanin allansu kalambiya kama annabawa suke kagani sai wancan magana sai aka aje wancan magana kuma aka dawo kan wannan ilmu irfanum kalambiya duna lamalani sai ci salli mata salam ka miƙa wuya kwai waila in kuwa za ka tattaƙe su alkatami za ka yi muna mutuwa saboda baka san abin da ake gani ba shi yasa to haka abubuwan suke ba za mu tsawaita ba muna yi ne haka allah ya ba mu lafiya mun taba ko baya allah ya yarda da abin da muka yi albarka ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق ذاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره مقدار الذي سبحان ربك رب فلا تنتن له الأزل والأبد الزمن وما كان مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان يا واحد يا حد سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الفاتح Yeah.